الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda sake tattara mu a wannan masallacin na ƙarshen tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan sabon sura da za mu tashi suratul mujadala yau muna rana ta talata sha hudu da wata na ramadan hijirata annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi da uku da wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ya ƙulu Allah subhanahu wa ta'ala قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله wannan aya ko kuma wannan farkon sura ya saukari akan khawla bintu sa'alaba matar aus ibn sabit wannan baiwar Allah suna tare da mijinta ya yi mata zihari abinda ake yi da zihari shine mutum ya ce wata shi zaman oshi take ce ke kamar uwata kamar da mutane suke garaje su faɗi wannan ka je mutum ya ce in na kwanta da shi kamar na kwanta da uwata a wani ilmi kama da bai muni irin haka to wannan bawan Allah ya yi wa masu zihari to suna da yara tsakanin shi da ita kuma a wannan lokaci hukuncinsa kadai babu aure to ita wannan take ga in ta bar shi 'ya'yan nan ta ce walakan da za su musamman 'ya'ya in ba wurin wasu suke ba mata sai a hankali sai kadai wanda Allah wasu dace da hali na gari suke iya kula da su in ta dauke su ba za ta iya rike su tace yunwa za su kenan tana cikin tsaka mai wuya ta bar su su walakanta ko da za su ci su koshi za su walakanta kuma ta dauke su ko ba su da abin za su yi sai ta kawo kukanta wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta gaya mashi halin da suke ciki shi ko hukunci ɗaya ne a wannan lokaci kadai babu wannan mewar Allah zuwa take tana tsakuwa akan wannan al'amari nata tana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a kowar ɗakin Aisha amma Aisha batta jin abin da take faɗa tana ɗan jin kaɗan batta jin abin da take faɗa kadai sai ga wahayi ya sauko daga Allah subhanahu wataala yace kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hakika Allah ya ji maganar matan nan da take kai kawo a wajen ka ya rasulullah akan al'amarin mijinta wace shi take ila Allah da ta kafu kanta zuwa ga Allah kuma Allah ya ji kukanta shi yasa Aisha take cewa Allah tabaraka wa ta'ala jinsa yayi wace komi tace yana saman al'arshinsa a sammansa bakwai saman sammansa bakwai kan al'arshinsa amma Allah yana jin maganar wannan mata da take faɗa ta ce ni a kowane ɗaki da ban shi shi sa ce inna Allah sami'un Allah mai shi shi sa bawa na Allah duk inda kake ka roƙi Allah ka san Allah yana jin ka ba a laɗe mishi ba a ɓace mishi abin bayya masa yawa ba irin na ɗan adam bane bare a ce ya masa yawa ba irin na na'ura bane ko ta samu matsala ko ita ma ta yi budoke ko abin ita ma ya mata yawa za a ce a abin ya yi yawa sai da dare za ka samu ne su Allah shi a kowane lokaci yana jin bayansa duk abin da ka faɗa yana shin ka kuma yana ganin ka shi za ce inda Allah sami'un basiru ko mai gani yana da gani inda duk bayi suke da dai halin da kake ciki Allah ya kowa sana halin da kake ciki to yanzu Allah ta'ala yanzu ya kawo warware a cikin irin wannan matsala ga wannan baiwar Allah da ma wanda ya samu kansa a irin wannan hali har zuwa tashin alƙiyama sai Allah ta'ala ke cewa alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim waɗanda daga cikin ku suka wa matan zihari suka ce kamar uwarsu suke to da farko dai ba hunna ummahatihim da farko ba uwayensu ba kenan kadda mutum ya sake ma fada in ka faɗa ma ƙarya ce kai kakar wani ya sake cewa mace ya ce kamar uwar shi in ummahatuhum illa la'i wal jinnahu Allah ce ba ko da bane iyayensu sai wanda suka aihe su sau da kai kuma ka san wanda zai bata aihe ka ba kuma ka ce mata uwarka kaga wanda ke nan kai ka kai ƙarya ne wa innahum la yaquluna munkar min al-qawli wa zura Allah ce lalle su masu irin wannan magana suna faɗar magana maras kyau kuma magana ce ta ƙarya su waɗancan bayan Allah lokacin safe na annabi sallallahu alaihi wasallam idan haka ta faru gare su akwai bambanci da mu a yau na daidai wa'annan bayan Allah a lokacin nan ne hukunci yake sauka mafi yawa abin da za su aikata a kansu kaga yanzu wannan su a kansu hukuncin ya sauka kaga su suna da uzuri saboda kuma inda bayan Allah suna da ayakuna na alkhairi masu ɗimbin yawa da za su shafi ko da sun yi haka ne kuma wannan bayan Allah a kai tsaye Allah yake musu abuwa sau da ka amma yanzu kai da gangan ka zo kai haka to laifi ne babba wa inna Allah la afuwun lalle Allah mai afuwa ne yana yayi wa bayansa kuma Allah mai gafara ne كاكا بلغمه بسم الله
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فلطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الله سبحانه وتعالى kuma sai zo da hukunci kenan wannan aya da muka gabatar da ta yanzu ta yi magana akan cewar hakan ɗin bai dace ba kuma kar a sake yanzu kenan ta yi hani akan abin kuma ta nuna munin abin to kuma yanzu wannan aya ta gaba ita kuma hukuncin ne idan hakan ta waru ya ne zai to gashi sai Allah ta laki cewa allazi la yuzahiruna min nisa'ihim wa minkum min nisa'ihim a na wani mun yi shi na biyu allazi wallazi la yuzahiruna min nisa'ihim waɗanda suka wa matan su zihari suka faɗi haka wanda kenan yanzu sun yi faɗi magana mai munin da ba za su yi su kwanta da wannan mata nasu ba sun mai uduna da maƙalu sannan suka dawo ga abin da suka faɗa yanzu suke su koma su je gurin iyalansu kenan ya faɗa daman zuciya ce kuma yanzu tuntuni ya sauka kuma yanzu yana so ya koma ɗakin ta kuma shi ko ya san ya yi laifin wannan to yanzu ga hukuncinsa fatahariru ga kafatin min qabli an yatamassa kuma wannan hukunci uku da za za a faɗe su a jeren nan dole ne a jere ne in kana da nahar in akwai na harkon da baka yi ba dan kai nabi baka yi ba kenan yanzu abin da ke bukata harko zaka je ka sai baiwa in dai kana da kuɗin baiwa ko miliyan nawa ake sai na sai ka sai ka je ka sai ka yanta ta dan gobe kar ka kara ka je ka yanta ta ko da baiwa ta kai miliyan uku in dai akwai bai wato dolan ka ne ka je ka saya ai ka gobe ba ka ƙara hudu ya wato ɗaya kenan to yanzu musamman mu a yanzu da yake samun bawa akwai wahala to kaga kenan babu baiwa a yanzu dai mu a waje janmu nan babu to sai Allah ya ce faman lam yaji to zalikum tu azunabi wallahu bima ta'maluna khabir wannan shine aka muku wa'azi da shi ku sai baiwa ku yanta Allah masani ne mai ba da labari da abin da kuke aikata. To so da haka sai abu na gaba ya ce, Faman lam ya wanda bai samu bai wanda zai siya ya ‘yanta ba kuma ya riga ya faɗi wannan mummunan magana. To abin da zai yi fasiya mu shaharai ne mutu tabi a yi. Azumin wata biyu a jere, ko ba mu in kai kwana hamsin da bakwai. Sau da haka ka je gurin wannan mata ko ka ajiye wannan azumi to duka sauran baya talwatsa ya ka saki idan kai kwana hamsin da bakwai yanzu bayan kwana hamsin da bakwai ai wata bai cika ba amma in hamsin da bakwai su daina yiwa tun da wata biyu aka ci in yayi na saushe ba yanzu ka yi kwana hamsin da bakwai sai ka sha ruwa a na gaba shi kenan duka ya zube sai ka sake a ilu hamsin da bakwai ka sake kuma wata tattuna ne wata biyu a ciki kaga abin ayi dokar kai ma ka san ba karamin lahi bane kaga kafara irin kafara kashe mutum na kuskure amma ba kisa na gangan ba kaga yanzu mutum yayi wata biyu a jere ai ya dan rako da gobe yayi garajen hudun wannan magana shi yasa kadai dan adam wani abu ne zaka zuciya za ta dauke ka ka yi shi kuma ya jame ka kalma ce zaka fara kawai da zikita ka kuma shi ke nan daga baka zo ka shiga cikin damuwa matar a damuwa yan uwa damuwa kusan kowa shiga cikin matsala Allah ce to za ka yi azumin wata biyu a jirabin kamar an yi ta masa kamin ka gina kwanta da wannan mata sannan yanzu idan ya zamanto mutunan nan idan ya zamanto mutunan nan wanda ba shi da lafiya ne ba zai iya ba misali likita ya ce ba zai iya azumi ba wata biyu a jere to yanzu tun da ba zai iya ba kuma an tabbata da ba zai iya ba dan in wani cuku-cuku ne ba ka yi kai ma a banza ne an tabbatar da eh ba zai iya ba to Allah ce to wannan ko fa it'amu sittina miskina ya ci da miskini sattin sai ya ci da miskini sattin sannan ya yi kafara saboda haka wannan shi ne doka sai Allah ce zalika wannan hukunci da aka muku da tu'minu billahi wa rasuli don ku yi imani da Allah da manzansa wato anan izina ce ake mana da aka faɗi wannan doka aka ce zalika da tu'minu billahi wa rasuli domin a nuna maka wanda idan Allah ya ajiye doka zai aikata abin da Allah ya ce yin nan to sai da imani da Allah da manzansa wanda bai imani da Allah da manzon ba zai faɗa ba sai ce shi bai faɗa ba ƙarya ce take mishi kuma ya ci gaba da kwanta da ita haka ne yanzu wani zai yi saki ɗaya an an daɗe ya saki na biyu kuma an kwabe na uku da ya tuna yanzu a saki ya ƙare kuma yanzu da shi da ita babu sai ta yi aure shi ko yanzu ba shi da kuɗin zai aure kawai ce a saki biyu da tsakanin ya zai ta rantsuwa kuma bai da mishi ta tunda ba sani ko ba ko da shi shi sa ake so a rika shaida an yi sakin da saboda irin wa'annan mutanen sau da haka kenan kaga yanzu wannan wanda zai aikata wannan doka ya kiyaye dokar Allah sai wanda ya imani da Allah da wasu idan kun yi haka kenan za ku zama wata kun yi imani da Allah da wasu sai Allah ce wace duka hududullah to wannan abin da aka zana muku aka faɗa muku nan iyaka ce doka ce ta Allah doka ba ta Allah babu wata doka irinta duk wata doka da ka sani ba doka ba ce dokar Allah ita ce doka na'am duk wani wanda zai tsara wani hukunci to wani hukunci hakikaninsa ba hukunci da daidai dan adam bane shi yasa a wata ran dole a canza shi amma ita dokar Allah har tashi kiyama idan Allah ya ajiye doka ba wanda zai daga mishi ita kuma dokar shi za ta yi daidai da kowane dan adam har a kowane lokaci na'am
saboda haka kenan ku sani doka ce ta Allah abin da zai- za ku lura da kyau bayan Allah ce ya hudu dokokin nan ya ce kuma doka ce ta Allah sai ya ce wani da kafire na azabin muhi ya yi azabin adi na ga kafire azaba mai raɗaɗi an faɗi dokoki kuma aka ce wani da kafire na azabin adi wani zai kasa gane mai ake ne kenan a nan tunda yanzu ana magana ta dokoki na Allah kuma yanzu an ce wani kafiri na azabun alim sai ka ta gane me yasa ta zo wannan ta tarihi wannan aya ba na'am
dan a nuna maka kai kana musulmi kada ka yarda ka taka doka ta Allah ka bi doka ta Allah na'am asali taka doka ta Allah kafiri suke yi tun da ku kafirin suke yi na gare su azaba da rarraki kenan ana faɗakar da kai mumini kadda ka yarda ka bi hanyar da ba ta ka yanzu misali idan Allah ya magana wuta ta ke ojidatul gawa ya ce ojidatul kafiri an tare da daga kafiri ran da kaga mumini a cikin musulmi a cikin gidan wuta to kai ma ka san ya bar hanya ya yi taɓar gazar da ta ɓaci na'am domin asali ba da shi aka yi yanzu misali bulalar raƙumi kusan ba irin da doki wace ko bulalar raƙumi ƙatuwa ce sai mutum ya so bulalar raƙumi iya da raƙuma a gidansa lannan sai ga yana faɗan shi kashi da ita to ka san ba abin ya ɓaci na'am domin asali wannan dan a ba raƙumi kashi aka yi ba da a ba ɗan adam in ga ga haka to ta ɓaci to sau da haka kenan taka doka ta Allah ba taka bace musulmi kai biyayya za ka yi kuma irin haka duk inda Allah ya zana dokokin shi sauriya za ka gani yanzu misali ko suratul tsala da Allah ya zana dokokin saki bangaren mazan da bangaren mata kowa ga yadda ya kamata a bi da yadda za a yi idda sai ce wa tilka wa tilka hududullah wannan iya kace ta Allah doka ce ta Allah har mutum ya suke tsaye tsaye don ba shi yasa ana Allah ya kaka ko kuma wani wuri idan ya faɗi ya faɗi dokokin sai shi zalika yu azdihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah yana wa'azi ga wanda ya zamanto a cikin guya iman da Allah ran lahira kenan shi ko wanda mabhumul mukhalafa za ka Allah ana kenan wa amma man kana la yu'minu billahi wal yawmil akhir bai kamu yin Allah wanda bai iman da Allah ran lahira wanda kuma shagun Allah take shi sai je abin da gida ko ba ka bane na'am dama gani ana wani doka wanda iman da ana nan wani iman zai abin da ya ga dama yanzu misali waɗannan kafirai da suke na duniya da suke tabar gaza da abin da suka dama me yasa suke tsawon musu iman da Allah na Allah haram na'am saboda haka gani sai abin da suka dama amma kuma san da cewa dai wani kafiri na azabun ali wani guni kuma wani kafiri na azabun muhi na ga azaba ta walakanci tana dan an tarbe daga kafiri Allah kare na'am
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد Alright. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina yuhadduna Allah wa rasula kaga waɗanda suke sabawa Allah da manzo suka karkacewa Allah da manzo duk wanda ya saba Allah ya saba manzansa sai Allah ce kubitu kama kubital ladina min qablihim an kaskantar da su an walakantar da su domin saba Allah walakanta ne shi sa dukkan aikin sabo walakanta ne kaskanta ne domin sabo kaskantar da mutum yake ganin ka ta zube ka ina ga aiko a duniyar maka ne ko yanzu misali mutum ne ana ganin shi kamar mutumin kirki misali ya sai yau aka kawo shi gidan juji aka fara zana wasu miyagun ayakuna da aikata yanzu me za a ce mishi wani ya kaskanta ko bai kaskanta ba shi ma da kan jujin sai ya gaya ce kai ana ganin kamar mutumin kirki shi kai mutumin banza ya kace gaya mishi to wannan wadan adam ne ma aka wale ya faɗi haka idan kuma ka saba Allah da manzon ka saba dan Allah ma an ce maka haka amma kuma sai saba Allah da manzon sa wa qad anzalna ayatin bayyinat Allah ta hakika mun saukar da ayoyin da suke a fili wanda za su gargadi dukkan mai hankali dan kada ya saba wa Allah da manzon sa wal kafirin azabun muhin na ga kafirai azaba ta walakanci wannan duk wani kafiri inda yake ko a ina shi a faɗin duniya mako basu rana ta gobe kiyama azaba ce ta walakanci azabar wuta kuma wannan azaba idan ya shiga har abada abu zai fito ba duka wani shi ne sakamakon dukkan wani kafiri yaushe ne za a musu wannan azaba ta walakanci Allah ce yau mai ba asuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tada su gaba daya fayyunabbi'uhum bima amilu zai ba su labarin duk abin da suke aikata kaga ko ashe bannan shi kuma iya bannanka iya ƙarin hukumarka daman asali kafiri yana da azaba shi ta kafirci wanda kowane kafiri yana da azaba ta kafirci da dawwama a gidan wuta har abada to bayan wannan kuma sauran laifukan da ya aikata banda kafircin su ma za a ƙara mashi laifinsu kamar da Allah ta'ala ce faɗa cikin suratul nan alladina kafaru kaga an wani kafirci wasaddu an sabi a ƙara wani ɓannar kuma sun tsare mutane su hana mutane su imani da Allah zidnahum azaban fawqal azabi ma kanu yasidu za a ƙara musu azaba saman azaba yanzu wani kafirin ya kashe musulmi sun yi a kirga to kowane musulmi da ya kashe akwai linkin ba linkin azabar za mu sha kanshi yanzu ni ba ga wannan na arna na na isra'ila benjamin na tayyawa irin bayan allah da ya kashe a falastin banda kuma wasu guraren da sun kashe bayan allah a falastin kaɗe ya kalla yanzu rana ta gobe kiyama idan allah ta da shi ina zai shiga idan ya shiga gidan wuta wace irin hukuma ce zai gani kuma allah mai yanke su ya ce wa kazalika nuwalli ba'dan zalimina ba'dan bi makami ya kasibu allah gwani mai hikima sai wani azzalimin ya yi taɓar ganin shi Allah ya kawo wani shi ma ya buge shi shi ma ya kawo wani ya buge shi haka ake ta yi ya ashe sai Allah ya ce wa kazalika ni walli ba azan zalimi da ba'ada bi ma kanu ya kasi kai ka yi taɓar gazar ka ai a kawo wani shi ma ya taɓar gazar kanka abin da kawo wani gobe kai ma zai ka gare ka yanzu waɗannan da kuke ganin su masu kiri na fi mutane da masu ɗaukar bakami suna kashe mutane kar mu yi tsammanin zai shawa a'a wace mutum ba su sha ba su ma su ma za a kama su sai Allah ya kawo wani shi ma ɗanɗana musu kula zuwa ake a haɗa kai a yi sata ko aiki da nafi in an zo jarraban kuɗi rikici ya tashi ɗaya ya ɗan bindiga ya harbe ɗaya kuma kaga ka zali kami walli ba zan zalimi da ba zan bai makami haka Allah ke in wannan ya buge wannan shi ma ka wannan buge shi kuma yin kiyama ta duk a tattara ta shi kuma a gama a gurin Allah shi wancan ya buge wancan shi wancan ya buge wancan kuma da Allah zai shara shi sa Allah ta'ala ta yau mai ba su mulawa jami'an fa yunabbihum bima amilu Allah zai ba kowa labarin duk abin da ka aikata ko karami ko ba sai an baka labarin yanzu muna zaunan nan ba wani mai wuce a tuwon babura nan yanzu yanzu nan nan da minti biyu haka ko ya bude salansa ka san akwai buɗe salanza da ake da gangan ba ɓaci ba da zai za ka yi wurin gyara kaɗai da gangan ka kunce dan kaɗai ka ta da hankalin mutane ka wuce to a rubuce yake kuma ka shiga cikin mutane ya hudda musu haƙƙin su kuma sai an tambaye ka shi yasa a yi ranar kiyama in aka ba mutum littafi sai ya ce ma ne hazar kita la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa me yasa wannan littafi duk wani ɗan ƙaramin abu da babba komai a rubuce dan kuntun abin da kai baka yi kai Allah ce ai ahsahu Allah Allah yake wani su yanzu wannan duk inda aka samu ta da ya mace da ya wuce nan da babur ya ta da hankalin mutane yanzu ko mu yanzu misali dauka ake ana haka ne ko yanzu daukar nashi daukar karshen ta wannan abu sai ya shiga ciki sai ya hana wasu shi duk wanda bai shiga ya shiga haƙƙinsa shi ba aiki fa ba ƙarami bane ba da Allah ta'ala a cikin suratul nisa ne ko da yake magana akan haƙƙi da yace wa abdullahi wala tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana kita wa bi zil qurba wal yatama wal masakin wal jari al qurba wal jari was sahib bil jamal wanda kake yanzu misali ko a gurin karatu haka ko a cikin karas kuke zaune da mutane makwabcinka iya da haƙƙin kai shiru don ya ji abin da ake faɗa in kai magana ka shiga haƙƙinsa saboda hankali na adam abin rabuwa gida biyu to abin ba ƙarfi bane ba akwai abubuwa diya wa ta sabu na muhayyinan wa huwa inda Allah ya yanzu wannan shi da ya ɗauka ya wuce nan daga gidansu da ya wuce kafin inda zai je ko ƙarshen zama ce ya dawo mutum nawa zai cutar wani ma marar lahiya ne wani ma magana suke sai ya tsaya wani ma waya yake dole sai ya tsaya a ci kuɗi shi ke na tuni kuɗi duk gaba da yaro ce ki al'amarin kiyamawa al'amari ne mai girma a samu Allah wani shi Allah ya kiyaye a rubuce ki kai ka mance kawai sai ka zo sai a mai ka maka takarda ga abu a rubuce kuma ana shiri za a hudu kowa jin ayaki ya girma shi yasa dan adam lana ta gobe kiyama in aka zo aka tana a yakunan shi na lada idan aka fara zariya ana biyan jama'a kare ana biyan jama'a sai a kawo wani gungun jama'a kan abu da ya ce a ce akan nan ka cuci mutum dubu kaza kuma kowa za ku da mushi da shi kaga aiki ya girma ana tafiya ana tafiya ana raba kaya in ka diba sai ka komi ya kare kare sai ga jama'a sun taso ka wani ba a biya shi ba wancan ba wancan sai a ce ai akwai dubu kaza ba a biya su wani kuɗi kaza ko kaya ya kare ha kuma wannan kayan shi ne za a auna maka inda akwai shi ka samu tsira in aikin ka nagari ya yi to yanzu ya za ka yi shi kenan laifin za a ɗauko a zuwa halatta maka sai da ajiyar mutum gidan mutum Allah kare shi da dole mutum ya hankali ban za a san da cewa ba na fata in tashi ranar kiyama ɗaya daga cikin ku na shiga haƙƙinsa ko ɓangaren jininsa ko ɓangaren dukiyarsa ko ma a mutuncinsa ta kowane ɓangare annabi sallallahu yana kokari kar ya shiga haƙin kowa magana wannan idan ka faɗa ɗan uwanka ba su ji daɗin ta ba sai an rubuta ta sai an tambaye ka gobe kiyama in dai ran su ya ɓaci ba su ji daɗin ta ba an tambaye abubakar Allah ya ƙara masa yarda suna tare da sahabi kun ga sai kowa san abubakar Allah idan aka ce tun daga nan da Allah ya turo manzo Allah sallallahu har zuwa tashin kiyama za a hudu matsayi to banda manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya kai abubakar a gurin Allah amma wannan bawan Allah iya zaune da su ɗan uwansa sahabbai ya faɗi wata kalma wanda irin wannan kalma za ta iya ɓata ran wani daga ciki wani ko ba zai taɓa ɓata rai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wanda ya ce mishi in dai har zai ɓata rai ya to lalle ubangiji wa Allah ta'ala shi ma zai fushi a hankalin sai tashi ya tarro sai ce yan uwana ɗazu na faɗi kaza wannan abu na wadi kun da suka ce wallahi Allah ma gafara suka ce wallahi mu dawo ko akan ba sannan an gari shekwanta amma kai za ka cusa mutane magana wani ma zai shiga cikin waya ya cusa magana za ta ɓata nan dubban jama'a a haka ne ku kada ka wani dubban jama'a ka san ko ka faɗi kalmar da za ka faɗa ta shahi dubban jama'a mutum ya ce kada ya kama sunan wasu jama'a ce dukkan tsinanu ne ko ya tsine musu ko ya la'ance su dukkan wani ko ya da hajji a kan ranar gobe kiyama kuma tana yiwa miliyoyi kare to ina zai biya su Allah kare mu shi yasa wannan baki dole mutum ya samu shi littafi in ga duk abin da zaka wani ka samu da zaka wani in ga ba haka ba to ranar kiyama za a yi da dama za ka faɗi wata kalma da za ta yi dalilin mu za mu cewa mutum zai faɗi kalma ɗaya bai ba ta ba muhimmanci ko bai damu da cewa ta kai inda za ta kai ba ya ce dalilin da za a je wa shi wutar jahannama ya kai shekara saba'in yana gangara cikin ramin kan ya isa shekara saba'in yan uwa wani ne zai fada ramin da ya kai nisan a gan a nasa shi kafin ya sai da shi shekara saba'in kuma zai iya hutawa kuma wuta ce tara akwai zai iya dauriya ya iya zama a ciki kaga babu ko bura zai yi ta yi in ya samu damar burar ko ihu zai ta yi in ya samu damar ihu amma ba zai iya hutawa ubangi Allah ta'ala kare kisa dole ne mutum ya yi takarda wannan rayuwar ta wala maka hankali bai sai sai ka yi sababin hallakan kara Allah kare mu amin to su amma 'yan adam duk sun mace shi Allah yake yi wallahu ala kulli shay'in shahid Allah mai shaida ne akan komai na'am
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard shin baka sani ba ko baka gani ba Allah ta'ala ya san duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ko a wani lungu yake idan kai rami ƙasa cikin ƙarƙashin ƙasa kana rami can kuna tuno tsuntsa ko a kan za ka yi rami kana tuno tuno sai ka tuno tsuntsa a cikin ƙarƙashin da aka tara da wata ciyawa a bakin da tana ci a cikin ƙarƙashin ƙasa kuma to wannan tsutsar da take ciki Allah yana kallon ta ya san da ita ladda ta zo duniya ya sani shi ya halicce ta kuma ladda za ta bar duniya Allah ya sani komai bai bace mishi da dare lokacin da duhu ya bai kirin akwai ƙwarin duka kan kiyashi kan ƙwari kan macizai kan abubuwan diya suna tafiya a bayan ƙasa a wanda ya sani su amma shi Allah yana kallon kowane hatta da ƙwari kifin da ke cikin teku duk yawan nan nasu suna ta juya Allah yana kallon su kowa a san shi ya san ajal da shi dukkan abin da zai na rayuwar shi Allah san da ƙarshen sa Allah san irin wannan ilimi akwai wanda yake da shi to wannan aya tana magana ne akan me akan ilimi wannan aya da ma aya wancan da take gaba ina ita ce ta ba mai bi mata ko wasu da su suke fakewa suna tafi akan wata mummunar aƙida da ta saba Allah ya ce annabi ya ce ta saba Qur'ani ta saba sunna shi ne mutum ya ce Allah bayya ko ina kamar da gaske wani wani littafi da ake ce arshada la fokun ko wala satun wala yaminin wala shimalin wala sharqun wala menene wala garbu in gadi ba anan wanda fada ka me yake ta kori Allah ya ce babu shi to wannan ba kira mai ta musulunci kuma wani mutum in ga mishi magana wanda ya kare ne wani ya ce maka a harshen da aka ce ya kuma harshen da to na ɗaya ne harshen da kowa ya faɗe ta ko ka san shi ba ne ba mai harshen ba ba san shi ba to ko ka san shi ko ba wani ne ya faɗa mun yasa ba abin da Allah ya faɗa ba a aiki da shi kamar Qur'ani kuma kama harshen da in kiyama ta yi ka ce Allah a harshen da na gani eh ai wannan kayi kamar wani wani da ya zo da kauye da matarsa to irin wani aka je sai ta dan irin wani aka dan shiga birni sai ta fara ɗanɗe da mijin nata irin wanda kuke zuwa cin rami ne to shi kenan kuma aka dan fara samun takaddama yanzu a ƙarshe ne sai ke karanta ina alƙali sai alƙali ya ce aka zo ne aka dan musu kamar sulhu ne aka dan daidaita su yanzu a ƙarshe ne ita ne ta dan waye kawai ta gudu sai ta tsere sai zai ga ƙarar da gina alƙali bayan ta gudu ta gudu ba alƙali ce ina yace a kusa inda ta gudu ba to shi kenan yanzu ran da ta zo kenan ka zo ka bamu labari shi kenan yanzu kaɗai wata ran sai a gwado ta tsere har a tsere a ji tara tara arzin wajen an sa su cikin wani mata wata kungiya da suke ɗaukar mata wanda suke ana ɗan waya musu a gaba ya gwa a fallo ta a cikin a cikin tsere ɗaya abokai sai gari ana kai aka kira da gudu ya ganta shi ne washe gari ya kira da kai ya ce an ganta da aina ce a tele alkali ji babu ya baki gari a tele ya ce ina ka ce a ganta ya ta aka wa an rikin da zo da kaɗan adam kenan wai an tambaye shi a arshe da ya gani eh saboda a gaje za a kai ya gori Allah shi kuma wani su kuma suka aiki suka ce ai iya ko ina shi ma ba yabo bane ga Allah ka ce Allah yana ko ina wannan ba kila bane kuma kai da kanka a ce kai ma yanzu ce kana ko ina kai baka so baka saboda haka abinda ake nufi da wannan aya tana magana ne akan ilimi ta fara da ilimi ko ta da ilimi amma sai mai hankali ke hankara in gadi ba tafsirin malamai ma ka suka rubuta amma kai da ke harshe da kawai ka dogara da ita sai ka zo ka abin da ka dama shi yasa yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum babu wasu mutane za su gana a yi wani sirri a koma gehe da mutum uku to sai Allah ne na uku na hudunsu amma da mi da ilminsu ba wai na hudunsu kai tsammani da kace kamar misali ni da wani wani mu hudu za mu zauna a guri ba ka ke Allah yana tare da su da ilminsa da ikonsa sau da haka yana kallon su kuma dan adam yana da kurakuri akan da zamu yi bayani gaba insha Allah sai ke cewa wala kamsatin illa huwa sadisin in su biyar ne shi ne na shiddan amma da iliminsa wala adina min zalika ko abin da ya kasa haka kenan in su biyu ne shi ne na uku saboda haka wala aksara ko abin da ya wuce wannan in su nawa ne Allah ta'ala shi ne ƙarin na gaba amma da iliminsa aina ma kanu duk inda suke sun mai nabihun bima amilu yau malkiyama sannan ya ba su labari da abin da suka aikata ranar gobe kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani da kowane abu to kun ga ayat ta fara da ilimi kuma tarihi da da ilimi to shine ake nufi a saboda haka kalka yarda ka tafi a wancan ko a bangaren ɗaya daga cikin wa'annan bangare guda biyu da masu kore da masu sha iya ko ina duka ba wanda ya yi Allah nan abin da yake na hakika nan abin da ya tabbata cikin alkur'ani da sunna ka yi da shi karka siffanta Allah kuma da siffata bayansa kuma a nan saudiya dan adam in ya karanta wannan shi zai ga cewa a tunanin shi da dan adam da kuma rashin adalcin shi da irin da dan adam sai ga cewa a za a yi a ce iya tare da su kuma ya san abin da suke in ba yana cikinsu ba kun gane ku sai yi haka saboda rashin adalci kuma da ma rashin sanin girma Allah da san girma Allah ya san Allah ba alim da ba yuri amma yanzu a nan rashin adalci da adam zai sa irin wannan sifa ya tabbatarwa wanda ba shi da hakikaninta yanzu misali zai iya tabbatarwa turawa ko wani masu ilimi na duniya yanzu misali sai amurka ta ce a wani shugaba ko wani mutum a wani gari ta ce muna tare da kai a kowane lokaci yanzu sai yarda da cewa eh amurka tana tare da kai amma me ba ya tana zaune da kai ba kuma amma ya san da cewa tana ganin ka ne ta san abin da kake da sauransu wanda tana yi wa ƙarya ma ta faɗa ko ta dan adam ne kuma tana yi wa in ma tana ganin ka a samu matsala abin ya a yanzu a haka ganin ka to amma yayin yarda dan adam zai iya wannan amma bai yarda da Allah zai iya haka kaga wannan rashin adalci ne dan adam abinda Allah ta'ala shi ne ya halici bayansa shi ba alim ma yurid ne ko baka bashi ba haka ko baka tabbatar ba bayansa kaga wannan kaskanci ne gare ka kai ba da kake da wannan aqida Allah kare na bismillah ba mu kara aya dai sai mu zago
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yake cewa alam tara ila alladhina nuhu anin najwa shin ba ga waɗanda aka hana su zuwa ganawa da tantamna don amuna na wa mummunai wannan yahuda ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zaune kada yahuda zai tashi su koma gehe kai su rika hira suna kallon su kaga wannan babu babu ci mutum ba zai ji daɗi ba yanzu misali kuna zaune da mutane sai wasu koma gehe ɗaya suna ɗan tantauna kuma suna kallon ku ai ku dole ya ɓaci shi yasa musulunci ya haramta haka ne ya ce idan mutane uku suna zaune biyun nan za su tantamna su yi ganawa kas su bar ɗayan da yanzu kuna zaune ko uku sai mutum biyu suka tashi suka yi suke tantamnawa don Allah ka ji daɗi sai kun nemi izininsa sai da Allah wani akwai tantamna ta shaye ku tsakanin da wani in ka yarda kuna so za mu je mu tantamna in ya yarda ku je in bai yarda mun ko sai kun saba Allah kiran dole ku hakura in lokacin da ba ku tare da shi ku je ku gangana kuma ita ne wannan ganawa da muke magana duk lokacin da koga ana asiri to abin da yake ana duk inda za a koma gefe da ana tantauna mafi yawa duk sharri yake tantauna ɗaya ɗaya ne na alheri kun san me yasa nasi yana alqur'ani la khaira fi kathirin min najwahu illa man amala bi sadaqatin aw ma'rufin aw wanda suke wannan ruwan kun san kan kadan mafi yawa duk tattauna da ake za a kulla makirci yau dama in ka kalla duk tattauna da za a garin arnawa mafi yawa ta irin ta makirci to kuma a can cikin musulmin ba mafi yawa ga ana koma je ya na dan shawara za ta kauta asa ko an ba ku kayan jama'a ku danne ko ku yi cuta ko ku kulla wani makirci ko ku yi wani sharri ba za ku ga zanen daban daban to shi yasa kenan ganawa sai an yi takarar mafi yawan ta sabo ne ake to wannan yahudawa aikin kenan don su bakanta ran muminai sai a koma gehe daya ana hira Allah ya hana su haka nan amma suka ci gaba da yi shi sa Allah ce ba ga wannan aka hana su yin irin wannan ganawa sun mai udu na limanu an sannan su dawo abin da aka hana su kuma su ci gaba da yi kuma za haramu ne wai janazau da bil ismi wal udwan suna ganawa ta saban Allah da ketar iyaka da niyyar zalunci bayan Allah wa ma'asiyatin rasul da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai za ja'uka hayyuka bi malami hayyuka bi Allah kuma wannan yahuda idan suka zo gurin annabi sallallahu alaihi za su gaida shi sai sallama sai su canza assalamu alaikum haka suke cewa assalamu alaikum wai kenan mutuwa kuma ai assalamu alaikum amince ta fata gare ka ko sai su ce assamu mutuwa ce da sun suka ce assamu alaikum kenan mutuwa bisi assalamu alaikum in da sallama sai dai lamne babu assalamu alaikum kenan mutuwa sau da haka sai Allah ta'ala ya bayyana annan sallam abin da suke faɗa shi yasa da yahuda da munafukai duk abin da suke Allah ke tuna asirinsu kada sai wahayi ya zuwa nan sanar su musulmi ba shi yasa Allah ta ya zalul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbihu bima fi qulubihim in ka sa kare ba shi Allah zai zai faɗi ka sa ka shari'a zuciyarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ke samu daga Allah dai abin da zo daga Allah ke samu wa yajraduna bil ismi wal udwan wa ma'siyati wa idza ja'uka hayyuka bi ma'lamin hayyuka bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim kuma suna faɗa da kansu cikin kansu suna faɗa akan wani abu da suka yi suna cewa laula yu'azzibuna Allahu bima naqul me yasa Allah bai mana azaba ba akan abin da muke faɗa kenan inda manzo ne na Allah ai tun da muka faɗi wannan magana muka faɗa akan shi kenan kamata a kama mu da azaba yau azaba ba yadda kake shiri za ta kama yanzu yau in gaje Isra'ila a yau mutum ne cikin azaba yau dukkan wani mahalukin da yake isra'ila ran shi a hankalin shi a tashe ki ko ba za a ce wani kowa karkarwa yake a kowane lokaci wuta ake da gudu yanzu wannan zaman da muke a can su inda a can da tana an watsa da gudu sai dai a sace komowa kai magana da nake muku ma a yanayin da ake ciki a yanzu a isra'ila ba a isa ba a je a zauna a yi karatu ko a yi wani abu a je a zauna a aji babu shi kuma allah ne abin da suke tadawa bayan allah hankali allah ya tada masa hankali yau gashi sai kashe su ake a wurgo makami jiya ma yan yaman masu wurgo musu da suka kashe wajen mutum ɗari biyu aka ce saura kullum aikin ke can a wurgo musu wancan su wurgo musu wancan su wurgo musu ɗaya kuka gani wannan ka ɗau gani ta duniya kenan ta lahira kuma tana cewa haka suka wa bayan Allah shi yasa alhamdu mugunta aka ce shi a gudu fara zina ya jariya suke zina ta ya Allah ta yi jori a haka aka musu ko su ma har kwanta suke suna murna sai kwanta ai su su kunyar jijiya ta buga ai kai dariya dole ne Allah ya wannan ta duniya ce shi yasa Allah ce wa in ma nuriyannaka ba'd allazina auna tawaffayannaka fa ila Allah yuzaru yace ko mu nuna maka shashin abin da muka musu alƙawari na azaba ko mu karɓi ranka za su yi kuma gare mu sai Allah ya nuna manzo Allah sallallahu wato abin da aka yi lokacin da annabi nake garin Makka sai Abuja da su tsagerin Makka mutanen banza a garin Makka suka yi ta abin da suka dama ba bannar da musayi walakanta bayan Allah musulmi suka ta azamtar da bayan Allah yau sai ga mutanenka a filin yaƙi ana zubta su sai ga mutanenka a cikin jini ana hutare a gaban musulmi sai jariya suke musulmi yau ga abu yayin a ƙasa a yadda aka cire kan abu jahan da kanshi sai ga wani katon kafiri da ya azabtar da su bilal a makka sai ya ganshi lokacin wuta ta lafa sai ko zo cikin mutanen madina sa kururuwa ko ta shiga gawa ne hawa zana sai gudu ake raddatu da aka bi shi jama'a suke bi masu dumbin yawa ana bi ana bi sai da aka tsara shi aka shi shi kaga wanda kawa azaba yau gashi ya turo maka jama'a an bi ka kuma kana gudu ka zama wani ne da nawa azaba lokaci ka zai ta jiyo ke wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kullu kenan ashe ramin mugunta a gina shi karami sun yi banda sun kashe bayan Allah yau Allah ya ji wani musiba ta haɗa Yahuda abinda suke kashewa yau ta kuma ta kuma kansu da su suke abinda suka gada suna wurin da makami ba wanda zai ce kala yau Allah ya su saboda haka ake ta wurga musu makami to haka muke so wai Allah ta'ala ya kara musu tun daga nan duniya su gari sai Allah ta'ala ke cewa hasbuhum jahannamu yaslawna yace wutar jahannama ta ishe su dukkan kare kafircinka da bannarka ladda aka je wa wutar jahannama za ka san lalle an mara sakamakon da yake mummunan sakamakon da babu sakamakon ne shi kuma ba mutuwa kullum ana cikin azaba Allah kare wa bi salmasi makoma ta yi muru sunan duniyar ma ba kyale ka ba aka yi a duniyar ma an gaita ɓargazar ba kai labari kake ba kuma ko su wani suke jagorancin wannan misali ga kaddara ko su tura matsala ce gare su tun da zai rayuwa shi ma a ƙarshe ta kai shi wani halin da duk duniya ba zai tsammani a kawo shi shi ma a ko ta kai shi ga kashe wani ko ta kai shi ga shiga cikin wani bala'in da zai kai wanda ma ya kashe kanshi shi dai Allah yana kallon duk wani azzalimi kuma yana mai sanin talala amma ran da ya kama shi bai kucewa wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid kawun Allah tsanani mai radadi ne mai tsanani Allah kare mu Allah shi da mu kuma Allah ta'ala ya kare mu dukkan makirci masu makirci Allah karba mana wannan ibada da ake ta wannan wata na Ramadan da sauran addu'o'i kuma ubangiji Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayansa na gari da mutattu bukatun muna alkhairi gaba daya ko Allah biya masa subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a cikin kai
na ga abu a nuna shi yana da